الحمد لله الذي المرسلين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري كل أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ja shi daga wannan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da biyu yau za mu tashi darasi na ɗari da uku hadisi mai lamba ta dubu ɗari shida da tamanin daidai babi na sha biyar babu jawabin sauri wa sikiri in share ramadan lil musafiri fi gairi ma'afiya za mu tashi wannan babu ne da muke cikin kitabun siyam kitab na goma sha hudu shafi na ɗari biyu da uku mana yace babu jawazin sauri wal fidi fi shahri ramadan babu da yake magana akan halaccin yin azumi da kuma wato buɗe baki shine sauke azumin fi shahri ramadana a watan ramadana lil musafiri ga matafi wato ya halatta mutum ya yi azumi ko ya ƙi in dai matafi shi gani ma su yafi amma ya zanto tafiyar ba ta sako ba wannan ya ba da amsa sosai dangane da wasu tambayoyi da wasu ke in wanda ya tafi faki ko wanda masu harka ke da najin duk wannan a kafin dan wasu a cikin su ba jami'ai ba ne sai wani amfani da wannan nasin ya ɗora wa kansa cewa bari ya yi kaza a nan ne ake wujiro da tambayar cewa wanda ya tafi yanzu ya tafi kwallon kafa idan ya tafi kwallon kafa ya halatta ya ajiye azumi ko bai halatta ba misali kawai abin da zaka fara tambaya shine me ya halaccin sa kanka wani bata wa kanka lokaci duk wani ba wai kwallon kafa ba gobe in dai ya halatta shikenan to sai ka bashi wannan hukuncin da aka bayar a nan tunda ya baka sharadi ya ce bi gari ma ya ce cikin abin da ba zaɓo ba in ka tabbatar wancan abu a iya karatun da kai abu ne halal to ya halatta ajiye azumi a kanka idan ba halal bane ka ga formula aka baka ba kai da cewa ba kai ta kawo ba da ji kace kaza a kawai abin da kake so ka yi tambaya a kanka halaccin sa zaka nema to sai kuma ka tsora shi akan ma'auni irin wannan na babin da aka kawo sai ce idan kana dabaru min hullatayn fa akthar wato idan tafiyarsa ta kai kawai hullatayn shine ya zanto a marhalatayn abuwan ta kai matakin da marhala guda biyu shine ya kai matakin da kamar da ibn abbas yake bayarwa za a yi masa kasu ba da ta kilomita rami ba yanzu don za ta da wuce mun ɗauki sharaɗi na cewa muna kan matakin da shankidi ya faɗa a zuwa ulaya cewa idan guri ya kai matakin da za a ce wane ya yi tafiya shi sa yanzu ba zan gaya musu kilomita kaza ba kamar da za mu zo nan gaba mu ji ibnu abbas ya ba da fatawar wanda zai fito daga maka zuwa jidda kawai zai kaso daga maka zuwa ɗari ya ba da wasu wurare guda hudu ya ce za a yi kaso kuma da aka auna sai aka bi su kilomita ɗari da hamsin ba an fahimta da kyau yauwa su saboda kawai za a yi kaso to kai ma matakin da za mu ɗauka shine idan gurin da za ka je za a ce wane ya tafi unguwa ba za a yi kaso ba wane ya yi tafiya al'adar garinku za ka yi kaso shi kenan ba da zan ka ɗauka wani abu ne ta wanda kai haka ibn su ibn qudama al-maqdisi ma suka ba da wannan fatawar a cikin al-mughni an fahimta da kyau saboda haka wannan taimakon mu ɗauki adadin kilomita kaga ta a malikiya kawai ka daina ganin gidajen birni aka shiga gonaki akwai wannan fatawar to amma abin da zai fi ba sauki wannan gobe da zama faɗa duk ran da ka fita ka ce wa na Allah ya kiyaye ya yi wala guru to za a yi kaso ko za a iya ajiye azumi عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya fita zuwa Makka in ji Abdullahi da Abbas fi Ramadan a watan Ramadan fa sama annabi yayi azumin sa hatta balagar Khadija a sai da ya je wani guri da ake kiransa Al-Khadi sai ya ce afkara sai annabi ya karya azumin kun ga satin da ya wuce mun yi wannan magana cewa shin yaushe ba zai ba ko a wannan majalisin ne daga fara shirin tafiya za ka ajiye azumi ko kuwa sai ka wato tafiya ta tabbata to kun ga a wannan ruwayar annabi ya dauko azumi da aka je yana cikin garzin tafiya ya je azumin sa ba karan nasu gaba ɗaya mutane kowa duk safai sai kowa ya ajiye azumi ya karya wannan kadisin wani wani ruwa ne wanda yake tsakaninsa da madina ya kai wato a kilomita ɗari da ko kuma mil kai mil ɗari da sittin da biyar ya kai haka sannan tsakaninsa da kuma makka ya kai mil hamsin daidai shi ne gurin shi ne wannan alkali an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin annabi ya kasance a cikin wata tafiya fara'a jihaman sai ga wani cunkoso cunkoso taron mutane shi ne jiham shi ne abin da mai alali ne ko mai kawai da yake cewa auzu ima ko ko aka samu cunkoso lokacin da aka zo yana magana akan wanda aka zo yin sallah a ka'aba sai ran zuwa aka samu zuwa an tafi sujjada kai ba gurin da za ka yi sujjada sai ce bayan an tago kowa ya tago kai sai kai dara na ba halari ne ko yawa to sai ce wa rajulan kad zullila alayhi sai ya hango wani mutum shi kuma an mar ilwa fa qala ma hadha sai annabi ya ce me haka ga wani ta an rube shi an masa ilwa me wannan kuma fa qalu sai ka ce sa'idun ai azumi yake فقال زي النبي ليس من البر الصوم في السفر هو الصيام في السفر sai annabi ya ce to babun Allah bane yin azumi lokacin da zuwa ga jinin da ya haɗa mutane da aiki babun Allah bane yin azumi lokacin da zuwa ba shine albirru ba nagarta mutum ya rika jin yayi nagarta to ba nagarta ba ce yin azumi yayin da zuwa musamman wanda za ta wahala mutum haka za a ce domin shi ga jinin tana wahala shi inda ba ta wahalar da wata kila za mu ci nan gaba ba za a aibanta masa ba za a ce ma komai ba hadisi na gaba saboda ai Allah ya gaya mana wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin tan suratul hajj sannan kuma a bakara ma yace wa man kana minkum wa man kana maridan aw ala safarin ba'idatun min ayyamin ukhra sai ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wannan abdujin sai kisa Allah yana nufin sauki a gare ku baya so ya wahala ku to shi sa malamai suka yi ittifaki kamar da na faɗa da su ittifaki malamai suka cewa duk wato nisan da ya kai nisan tafiyar da ya kai wato za a za a yi kasar su shine wanda za a iya jaman azumi kamar yadda na gaya muku ɗazu na ce abdullahi abin ya ba da fatawar cewa daga makka zuwa jidda za a yi kasuru daga maka zuwa ɗayi za a yi kasuru daga maka zuwa osman za a yi kasuru duk ibn abbas ya ba da wato kuma kilomita kilomita arba'in da takwas ne tsakanin in dai ban manta ba haka din suna rubuta tsakanin wato wannan gurin tsakanin makka da jidda kilomita arba'in da takwas kamar daga nan zuwa ina ke na malam muhammad na'am na'am eh kilomita kilomita arba'in da takwas zuwa daga nan zuwa tiromawa ko kamar haka daga nan zuwa Kirobawa kilomita to kamar tazarar kenan tsakanin Makka da Jidda saboda Jidda gari ne guda in ka shiga iya Jidda kawai gari ne guda yana da girma sosai to shi ne yake ya ba da wannan fatawar haka hadisi na 682 an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mun kasance muna yin tafiya tare da annabi alaihi salatu wasallam wai in zuwa in ji Anas dan Malik ko na yi tsallake a mu gaba hadisin ba shine yanzu za mu biya ko kunna nusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna tafiya tare da annabi alaihi salatu wasallam shine falan ya'idu sa'imu ala al-muftir shine ko yawa to shine kaga Anas dan Malik kamar yadda na ga ya muku abin da yake bani mamaki Anas dan Malik din nan da ake karya kari wallahi wallahi ne kullun na zo kansa sai abun ya daure ba kai da ake karya gaji a ce wannan biyar zai zauna ya karya ya ce mun yi tafiya da annabi aba malam kun san wani abu wani takeaway Allah ba zai waye inna a'taina kal kautsar wa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-afdal duk wanda ya sa annaba a gaba sai ya zama mai yankakken baya ba wanda ya taɓa cin mutunci annabi alaihi salatu wassalam kowaye shi ko shi ga rigarsa Allah ne dala shi ba babu kuma ɗaya daga cikin ma'anonin yankakken baya shine ba zai zanto za ka zanto in dai za a ambace ka sai dai a ambace ka ba da kyakkyawa ba a zuwan wanda yake tsinanne amma ba wanda ya albarka ba amma duk wanda na tabbatar a masallacin nan ba za a rasa mai tsira ana zuwa inda ana karya ne kuma yana cin mutunci annabi alaihi salatu wasalam to da tuni ya zama mai yankakken baya ba zai zama yana ajiye har yanzu kuma ana sa anan to shi sa taba irin su kai za ka zama mai yankakken baya Allah mutum ba zai daɗe waje Allah ya nuna ƙarshensa to saboda haka kaga sai yace mun yi tafiya tare da annabi alaihi salatu wasalam balam ya aibi sa'imu alal mubti mai azumi bai aibanta wa wanda yake galle ba walal muqiru ala sa'i sannan galle bai aibanta wa mai azumi ba ba wanda yake zargin wani domin gaba ɗaya kowanne kai duk wanda kaga za ka iya je kai kaga wannan hadisin ka kalle shi za ka kuma duba cewa wato ashe idan mutum yana fada karatu ko za ka yana rage matsaloli tsakaninsa da mutane domin ka ga ya gaya ba wanda ya biyo yana galle ba ka da matsala ne wanda ya karanta iya hadisin cewa kaza ake yi ko a yi azumi ko kar a yi to sai ya rika rigima da wanda suke sabanin wannan kai da yanzu idan aka zo wayannan matsalolin da kuke ɗebowa na zage-zagen mutane idan ka ɗauko matsalar sallah kawai bayan kalimar shahada da wannan wato sharaɗar nata guda bakwai da ake kawowa na tabbatar ba a gama da su ba to a da sallah idan aka zo sallah kawai tsakani da Allah a takbirar da ihram salo ne ka koya malamin ka da yake koya ma zakin sa'adat ya koya ma duka cewa idan aka zo da jira da jira ba ana iya yin kaza ko ai kaza ko kaza duk kariya a ba je wannan alwala alwala alwala wannan sahabi kariya sannan ta wannan sahabi ta fi kowace inganci duk ka iya wannan alwalan salo salo ka gama da tsarki sannan ka ciwo sallah ka iya takbira da ihram da ka shiga sallah a cikin du'a'ul istiftahi guda nawa ka iya ko ba ji bane guda nawa ka iya tukunna shi sa wanda zai gajinci na ji na ganshi a social media ya na zakin bukari sai na ce masa tsakaninka da Allah ka taɓa karanta bukari ka san bukari sannan mujallabi nawa ne shi ne tambayoyi hadisai nawa ne a ciki kuma nawa ne bukara sai shi ne kuma magana ya baka san bukari ba ka rika zagin sa sannan da ya ce a zan jirin da to a wani gaban wanda malamin kariya dan wannan tambayoyin da su kawai za yanzu ko za a ko wani yaro da ake gaya mun shekaran jiya a karatukan mu da wasu wuraren an ce da yana zuwa yaro bai basira amma baban sai yana kwanta a ɗaki ya ji yana bukari makareci wannan bukari ai makareci ne kaza kaza kaza ana gaya ma ɗaya daga cikin sunayen ba zan faɗi sunan ba zan kawo su gano daga cikin sunayen malaman hadisi ya ce wani ta kai shi yake ma yanzu da ake ce ma wani wallahi babansa ba jini ya fito daga kifi sun gidan gidan yace kai yace wannan akidar ka da ko da ba yace ai wai kaza kaza kaza kaza wanda duk matan gidan suna ji to shine akwai wani kanin ma ya burga muna harkar da da awali ne shine uban ya kira shi ba jini ya fito ka zo ka ji abin da wani shine nake ga wannan ce to abin da ya kamata ku yi kace shi ma ne zo kai ma wannan tabiyo cewa ya karanta bukari sannan da ya karanta bukari ne bukari ne ba hadisai nawa ne a bukari me yake da kaikayi akan bukari a wai har yana magana ba a cikin gidan yana cewa wani da ta sana a jahili ne kaza kaza Allah to shi za ku wayannan mugunyan akidin da kuke gani sai an yi takatsantsan Allah yaro ne bai yanzu ya gama secondary wannan shekara eh yanzu ne ya gama secondary school amma sun samu mugunyar wannan akidar na zagin zabai Allah ya tsoro babu ajirin mukil fi safari babu da yake magana akan ladan wanda ya zama gandai yayin da zai yi tafiya eh la don ila da wannan amala amma da jarabi idan ya rika wa masu azumin aiki eh ba kawai ba magandan ba a yi dauke dauke nauyi wasu sun tawo da azumin sai kawai ya rika musu hidima an anas radiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi alaihi salatu wasallam sai ce aktsaru na zillat mafi wanda ya fi kowa yawan inuwa daga cikin mu shine allazi yastazillu bi kisa'i shine wanda yake lulluba da mayafinsa kun fahimta bai kazo babban riga shi ne fi kowa samun inuwa ko ba haka bane yawwa shine allazi yastazillu bi kisa'i wanda yake rufe samansa da wato mayafinsa wanda yake bai da isasshen mayafi kaga inuwarsa kaɗan ce shine bayanin da yake wa amma allazi na samu sai yace amma wanda suka yi azumi balam ya amalu jihan ba ta aikata komai ba saboda sun jo ba ta mika lalaci kowa ya nemi guri ya kwanta kwata kwata ba su da abin da za su yi ba su da aikin da za su yi domin suka yi aiki a wannan lokacin sun kaɗe sai wahalar da yawa ga tafiya yawa ga aiki wa amma ladina aftaru amma waɗanda suka ci abinci ko gandaye ba ba a tsoro rika ba to bara ku da abin da suke sai suka tura sai suka kaɗa wato alikam shine arwa ilmi na ibli wannan rakuman da aka dawo da su sun suka kada su wajen bakin ruwa suka sha ruwa a gurin an gane ku suka yi wa dabbobin hidima shine ba ba a tsoro rikaba suka kada ayayi wannan wato dabbobin su suka kada su wamtahanu kuma suka yi hidima almihna ayi hidima kenan da aka tambayi na Aisha me dalilin annabi ya shigo gida ta ce kana fi min lati ahli ya kasance cikin yi wa iyalan sa hidima shine al-mihna to shine wamtahanu suka kuma rika yin hidima ga masu azumi wa alaju marasa lafiya da dabbobi da mutane suka rika ba su magani فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول ذهب المفطرون اليوم بالاجر يو كان لا يتسبب للادر اي yau ganda ya tun tafi da lalaci kenan shine ba hannun jani kaga wannan ishara ce zahira da muke gani a kai mu je gaba babu tahbiri takhyiri fi sawmi wal fi'l fi safar babu da yake ba da zafi tsakanin yin azumi da kuma zama ganda yayin tafiya duk wanda kai yayi ba wanda zai aibanta a wani hadisi na 684 ana aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga aisha matar annabi tsira da hamza Allah ta tabbata a gare shi anna hamza bin amri al-aslami lalle hamza dan amri al-aslami qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa annabi alaihi salatu wa salam a asumi fi safari kin zan iya yin azumi yayin tafiya wa kana kathira siyami to shi kuma wannan bawa Allah Hamza bin Amr al-Aslami mutum ne mai yawan azumi fa kana sai annabi yace in shi ta fasu in kaga dama kai azumi wa in shi ta fa afkir in kaga dama ka ta kaga shine da muka faɗa fata da ilimi yana sa karfe mutane uzuri domin shine ba wuce yake cewa karamin sani hukumi حديث نقبة قريبا كمان الذي عن عن الجزاء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزاء يدي من فتوة على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أكباره أو رسالته أنا أبي الجزاء أقول daga abu da za ta yi aisa ce ba ku an karɓo daga abu da za ya ce mun fito tare da annabi alaihi salatu wassalam fi ba'd asbari a wani sajin tafiye tafiyensa fi yawmin hali a wani yini mai tsananin zafin rana hatta ya da'a rajulu yadahu ala ra'atihi har sai an samu mutum saboda zafin rana yana dora hannunsa a kansa min jiddatil hali saboda tsananin zafin rana wa ma bina sa'imun yace a cikin mu babu azumi illa ma kana min annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ibn rawaha in ba abin da ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasallam cewa ya dauko azumi jirana shi da abdullahi dan rawaha su kadai ne masu azumi amma kowa gande ne to kaga su za su iya kenan domin ai da mun biya shi annabi alaihi salatu wasallam Allah yana ciyar da shi ya ga yake shi da yake wa misali to dan rawaha sai daga cikin bajinta daga shi ma ya dauko azumi ya bi wato daga shi sai annabi alaihi salatu wasallam masu azumi a wannan ranar to mu je zuwa babu kitabil fitr lil haji babu istihbabil fitr babu da yake magana akan an so wato alhaji wato ya zama gande ya sha azumi bi arafati yau ne arafa a filin arfa ranar arfa an so ya zama gandai hadisi na ɗarin gida tamanin da shida an ummi al-fadl bint al-haris an karɓo daga ummi al-fadl yar haris anna nasan lallai wasu sahabbai da talabu indaha sun yi sabani a gaban ta ita ummi al-fadl yawma arafa ranar arfa fi saumin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce annabi ya dauko azumi yau wasu suka ce annabi baya azumi fa qala ba'dhum huwa salimun wasu suka ce wasu daga cikin suka ce annabi yana azumi wa qala ba'dhum laysa bil sa'im wasu suka ce annabi ba baya azumi yau fa arsala ilayhi bi qada'i da bani dan karama jiwa sai ta samu jog irin dogon kofi na nono sai ta aika wa annabi alaihi salatu wasalam wa huwa waqifun ala rahimi yana tsaye akan dabbar sa kace riba wuce annabi ya ba an gama cewa ba aikata ke nan kago wannan baki hai ke nan baki an ba da zabai wai da kan ma a bata lokaci sai ta aika wa da nono sai a kai masa ana aikawar annabi ya daga ya ja kowa ya gani akan abun hawansa da wata ruwa ya je ya daga kansa kowa ya gani a filin arba ya ja shi ke nan hadisi na gaba ɗari shida da ثمانين دبوكي عن ميمونة بنت الحارث أن الناس شكوا في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ميمونة بنت الحارث تتي صحابي زرق أتكوكنتو dangane da cewa annabi alaihi salatu wasalam yana azumi yau ko kuma ya yi ne da yau saboda ya faɗa musu hadisin Abu Qatada da Al-Ansari da yake siyamu yawmi arafa ta atasimu ala allahi an yaku an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wannan hadisin ya janyo sai ta kokonto suna ganin cewa tunda yana kankare da musulmin shekara biyu ba yadda za a annabi ya wuce bi ba to shine wannan kokonton da suka yi kuwa to me ya faru fa arsalat nan ne ko na je bayan ko fa arsalat ilayhi bi hilabi sai ta aika masa da nonon da aka tazo shine hilab suna da ba'ada biyu ko dai nonon da aka tazo ko kace al-ilahu alladhi yuqlabu fihi al-laban wariyar mazubin ruwan da ake mazubin mazubin da ake taso nono a cikin sa shine dai kaga yana fassara ma wanda hadisin na baya cewa ta aika ban da ni wata ta aika da alqadahu wa shariba minhu annabi ya sha wa huwa waqifun bil mawqif yana tsaye a wajen tsayawa shine filin arfa wa shariba minhu annabi ya sha wannan su yanzu nuna kowa yana gani wanda yake filin arfa mun biya baya azumi amma mu da bamu je arfa ba sai ne azumi domin shi wanda yake filin arfa ai wato dawowa zai kawo ranar da mahaifiyarsa ta yi haka annabi ya faɗa falalan ta kenan kamar ran da mahaifiyarsa ta yi bai taɓa zunubi ba kai ko shekara biyu aka ce ba dari da kai shekara biyu duk ko gaba ɗaya za a kwanka wanke shi za a yi duka babu sau yau mai ashura babu da yake magana akan abin da ranar ashura an aisha radiyallahu anha hadisi na dari shida tamanin da takwas kenan anna quraishan kana tasumu yawm ashura ana aisha Allah ya kara muke da take quraisha sun kasance suna abin da ranar ashura in jahiliya a jahiliya ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه sannan annabi ya umarni da azumci ranar ajura goma ga watan wani wata muharram hatta buru da ramadan har aka wajen da ramadan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga ranar sai annabi ya ce man sha'a fa yasum daga yau duk wanda ya ga dama ya yi wa man sha'a afdara wanda ya ga dama ya karya ko kuma ya ki shi ma ba mu da ikali a kai hadisi na gaba 689 an ibn umar radiyallahu anhuma kala kana ashura a yanzu ahlul jahiliya yace ashura mutanen jahiliya sun kasance suna azumtarta falamma nazala ramadan lokacin da aka saukar da ramadan kala sai annabi yace man sha'a samahu wa man sha'a lam yasum wanda ya ga dama ya azumce shi wanda ya ga dama kuma ba sai ya azumce shi ba ana abdullahi bin mas'udin رضي الله عنه دخل عليه الأشعث وهو يدعم أكبر لك عبد الله بن مسعود الله يقارى من سيدا يتي أشعث يا شيخو قرن سعدوك تنين أتر أبنتي واتو قرن ابن مسعود تنجينا فقال سيدي اليوم عاشورا يتي فقال سيدي اليوم عاشورا يو بين عاشوراني يو تنى فقال سيدي كان يسام قبل أن ينزل رمضان yace to ai azumi ne ko kuma al-yawmu ashura wato yau shine yin ashura ba kala sai yace na yadda amma kana yusamu qabla an yanzila ramadan an kasance an wajabta shi ne kafin a saukar da ramadan falamma nazala ramadanu shurika yayin da aka saukar da ramadan kuma sai aka kyale fadlu wa kul yace ba kai ma mazo za ka tike shi ke shi to shi tabi'i ne yazo zai maza wannan shi kuma sahabi yace ba don zaka tuka shi kawai shi ne kage shi bai sani ba yawa hadisi na dari jira da sa'in da daya an muawiya da bin abi sufyan an umayd bin abdurrahman annahu sami'a muawiya da bin abi sufyan yawm ashura yace ya ji Umay ibn Abdurrahman ya ji Muawiya da Abi Sufyan ranar Ashura amal ama hajji a shekarar aikin hajji alal limbada yana kan mimbari ya kuli yana cewa ya ahlal madina ya ku mutanen madina aina ulama uku ina ba da uku suke tun da kaji wannan kai ka san kalubale za a wai to zuwa ya san da su wata kila suna sun tsora su akan wata fatawa yace wai ina ba da uku suke shine dalilin kiran na'am daidai jami'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku yace na ji annabi kira da an Allah tabbata a gare shi yana cewa hada yawmu ashura wannan yini shi ranar ashura walam yuktab alaikum siyamu Allah bai wanda ta muku azumta ba ba wajibi bane kamar da kila muawiya ya ga da mutanen suka bai da abu ne daga wajibi sai ku kira malamin wa ana sa'imi yace duk da cewa ni ma ban na azumi amma a dora za kan su gane cewa wato wajibi daban mustahabi daban mandubi daban ko saboda haka ya kamata su fahimci wannan sai yace ba man ja a bane yaso duk wanda ya ga dama daga cikin ku ya azumta wa man ja a bane yukir wanda ya ga dama daga cikin ku kuma ba zai ya azumta ba sai ya karya yayi wato ya fito ya harkar da ba sai ya azumi ba da za a goza kamar abun kunya kai idan ka fito ran da ake azura ba kai ba to wannan ne ba a so ana so kwadaitar da mutane cewa ayi kun fahimta ko kuma ran da ake azumi ranar arba gwara azura dan kar wata kila saboda kar a ganka da wata kima shi azumin nafila in mutum bai ba ka tuhumar sa ba za a tuhume shi an fahimta ko yau wala dai a kwadaitar da shi ya kwadaiti yayi to shine muawiya ya dora su a wannan ibnu abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu ma cewa wato babu wani abu aibu idan mutum bai ba akwai wani wani bawa Allah da yake mun shi ba azumi banda na Ramadan ba wanda yake to kaga wannan ba zaka zaka ce wani ba abin da zaka ce haka ya ga mai iya wataƙila kuma yana da wani abubuwan na alkhairi na kuma san shi mutum ne mai kyauta da alkhairi to kaga wataƙila shi a nan yake a nan aljannar ta take ba a wata kofar yake baya kofa wato ba za a shike wani Allah ya ba wannan baiwar zaga ya tara kofofin da yawa ya tafi ta masu azumi ya tafi ta masu kyauta masu sadaka masu kaza da yawa dan layi su sai na Abubakar wani kuma shi a bai a barin lan a ya wani da ajiye rufi shi daga wannan barin lan bai da ba ba aka je mai to akwai irin sa hayyan wanda shi daga barin la shi ba ba abin da zai yi tunda zai yi barin la a kyale shi yawa shi za ba da suka ce azumin azura ka ga ai sunna ne an gane ko yawa kafin musulunci ne yake farilla saboda haka ya kamata a kwadaitar da musulmi a kansa idan zai iya abubuwan sabon ramadana shi ne yake farilla an gane ko sai dai a kwadaitar da mutane a kansa kawai a gaya musu yadda yake kankare zunubai kuma a gaya masa cewa annabi yana yi sai a dauko aya a zuwa da labarin sai la karka da lakum في رسول الله اسوة كو اسوة حسنة liman kana yarju Allah wal yawmal akhir da su zaka kudai dadi amma ba kai mandatin akan sa ba an gane hadisi na 682 an ibn Abbas radiyallahu anhu ma kana kadima annabi sallallahu alaihi wa sallam al madina annabi ya gabato madina fara al yahuda da su mu yawm ajura sai annabi ya ga yahudawa suna azumta ajura ran goma ga watan muharram fa kana sai ce ma haka ne haka kuma kalu suka ce hada yawmun wato salihun wannan rana ce ta kwarai a gurin rana ce ta kirki hada yawmun najallahu bani isra'ila min aduwi wannan yini ne da Allah ya kubutar da banu isra'ila daga abokin gaban su shine fir'auna annabi Musa Allah ya tsira da shi an gane ku dan da Allah ya gaya mana a suratul yunus cewa Allah madaukakin sarki ya tsira da wato annabi Musa da mutanensa yace fa sabahu Musa sai annabi Musa ya riga azumta wannan yinin kana sai yace fa ana haqqu bi Musa ne ko ai ni na fi ku tantanta ni na ku tantanta da nayi wannan azumi fiye da wato fiye da annabi Musa a gari na fi ku alaka da annabi Musa abin da kenan na fi ku alaka da annabi Musa ba ku fi na alaka da annabi Musa ba abin nufi Yahudu ba su fi annabi alaihi salatu wasalam alaka da annabi Musa ba shi ne abin da yake ne domin karewa na farko musulmi ne sannan abu na biyu annabin Allah ne sannan na uku manzo ne sannan yana cikin ulul azmi min rusuli ko ba haka ba sannan kuma a cikin ulul azmi min rusuli annabi shine shugaban su to shine annabi yake nanu aula minkum bi Musa a wata ruwaya nan kuma nanu a bana a haƙƙu bi Musa minkum na fi ku alaƙa da Musa na fi ku tantance da dai abin da annabi Musa yayi fiye da ku fasaba huwa bara siyani ji annabi ya azumtar ajura kuma ya umarni da azumtira na ajura saboda haka umarni yayi umarni na mustahabbanci to kaga annabi yana yin azumin ajura ne shukran lillah to wannan da yake zuwa rana kuma ka tikus akai tsakanin annabi Musa da Sayyidina Hussein wanne ya fara zuwa eh saboda haka ga annabi Musa annabi alaihi salatu wassalam ma kakan kansa bai zo ba sai da aka fara yin annabi Musa ko ba haka ba saboda haka alakar azumin ajura da ranar ajura ba alaka bace da take nuna bakin ciki da ko murna kai da mutuwar sayyidina Hussein ba ta da alaka domin jin sayyidina Hussein na dare aka ba da fatawar ayyuki ayi azumin ajura to kaga a ce wani abu da yake kira zai da za a ce ranar ajura ba za ka azumi ba sai dai a sabon kakin kaya a yaga kaya muna cikin damuwa da kake sayyidina Hussein wannan shine ka'idar sunna dole ka damu in dai ahlus sunna ne kai cewa dai na Hussein wanda suka kaji ji wa kyauta ba amma ba wanda ya dora ba ka wuce shi ga shine ba ba mu tilka ummatu kad kalat laha ma kasabat wa lakum kai abin da aka dora ba haramin shine kai azumi ka ji damuwa ka tuno domin an yi ka fito cewa wato an yi rashin sa'a ran goma ga wata aka ji dai na Hussein aka yi tashi amma ba shi ne farkon ibadar da aka bamu yi a goma ga watan Muharram ba ibadar da aka bamu shi ne hajji shikenan to kaga wannan shine abin da ya kawo mana yace fa sama huwa amara bin diyari ana bi musa al-ajari radiyallahu anhu kana kana yawm ajura abi musa al-ajari yace ranar yin ajura ya kasance ya'uduhu al-yahud 'aidan yahudawa suna tanadin sa a matsayin ranar idi eh qala nabi sallallahu alaihi wasallam fatumuhu an ya annabi alaihi salatu wasallam yace to kuma daga yau ku rika azurtar sa ai ka ga ibnu abbas za mu da wani hadisi da yake cewa bai taba ganin wani yini da annabi yake kirdadar da yake bibita shi fiye da wato ranar ashura yake da kuma wannan watan yana nufin watan ramadan yake da watan ramadan da ranar ashura yake babu lokutan da annabi yake kirdadin yake musu jinsi ta ji da cewa wancan ashura din ya koma mutahabi amma annabi ne mashi domin ya azurci dan haka yi wani abin da sannan sai azumin ramadan shi ko azumin ramadan da ba annabi ta da yake musu kakki dan a rubuce shi abu Allah a cikin hadisi na gaba an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatahara siyama yawmin qablahu ala ghairi illa hadha al-yawm shine bayanin da ne yace ba taba ganin annabi alaihi salatu wasallam yatahara siyama yawmin yana kirda dan yinin wani wato a duk da wani yini ba qablahu da yake bibitawa ala ghairi akan wani da illa hada yau in ba wannan yinin ba shine ranar ajura yau ma ajura wa hada shahara da wannan wata yani shahara ramadan yana nufin wata ramadan babu man akala bi ajura babu da yake magana akan wanda ya ci abinci ranar ajura bari ya kufa baqiyata yaumi to ya kare ragowar yininsa ana magana akan wanda bai sani ba cewa yau goma ga wata an fahimta da kyau da ya fitowa ke gari ya kace ai in ji na ta gota kai baka yi lissafa ba yau goma ga wata ya kace to sai ya kare lokacin yana wannan gaba kenan yana waji wannan maganar da ake kenan lokacin yana waji kamar yadda hukuncin yana nan a yanzu wanda bai san an ga wata ba waje gari ya tashi bayan ya ci abincinsa hani an mari'a sai aka gaya masa kai an faga wata ko kuma zargin musulmi ya ce to an faga wata a waje kaza sani ne ba ba sai kowa ya tsaya daga inda yake wanda bai ci ba ta hauji ko bai da wanda ya riga ya ci kuma shikenan domin da ba eh saboda haka kaga ya ga mutum abincin zani an bariya saboda shi alfarman yinin yinin ramadan shi za ku ga ta faɗa a baya cewa wanda wani larura ta ba ta ce sai kare bakinsa saboda alfarman yinin ba a cin abinci a wannan yinin na farilla sai dai ga masu larura ko matafiyi mai al'ada ko mai jinin bi misali ne da ire-iren sai dai su kawai to shi ne yake magana an salama ta bin al'akwa kun tuno salama din nan shi ne wa sahabin da yawwa ya yi mubaya a sama da sau ɗaya ko lokacin da aka yi bai ajo rizuwa da annabi ya zo ya tabba aka zo aka ce an kashe sai na Usman annabi ya ce duk kowa ya zo a tsaye martabba akan cewa ba za a dawo sai an ga kukan sa sai na Usman annabi ya dawo hannun da ya dora ya ce hada da Usman bin Affan wannan na da ne aka rika zuwa su ji da biyo layi an zo ya yi tafa sai kuma bullahi ya ji ɗaya daga cikin balalar da ke nan ka karanta biyar alamin nubala za a ga cikin balalar talabatu ilal aqwa ya yi tafa biyar da da ne yi ba Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina in yubayi'unaka shi yadda da Allah ya masa wuri da ke eh wane mutum to bana laje wannan to bara mu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba aka rajulan yunadi bin nas yawm ashura ga mahallu jayi ishara zahira annabi alaihi salatu wasallam ya aika wani bawan Allah ya yi jela a cikin sahabbai shine annabi yawm ashura ranar ashura cewa anna man akala fa yutimma duk wanda ya ci abinci to ya rike yin da ya cika azumin sa aw fa yasum ko kuma ya azumi wa man lam yaqul wanda bai ci ko yayi ba la yaqul to ta hauki ba zai kara cin komai din ba masu makara ba jibrin fasa sai da rana yake yanzu zai to sai aka ba ka yi ke da karfe ta yi to shi ba ba zai kara cin komai ba har sai magarba ta yi alaikum salam eh shi ne ai mun yi magana a kan zan zaka tuna cewa ba daidai ba ne musamman yanzu da ake a matsala wato ta zamani da abubuwa da yawa za su gaya ba an ga wata mutum ya kwanta kawai ya tashi wai ya ce da har zuwa safiya wai bai san an ga wata ba a yanzu ba ka da uzuri ba uzuri ko daya idan mutum ya tashi muka ce zai sa alam idan ya tashi in ba zai ci abinci ba da dare to in ya tashi da safi eh kafin ya ci komai sai ya fara duba waya ko sai ya yi tambaya in ba cikin dare ne to a lokacin lafiya ma liman lam mai bayyitin niyya hukuncin sa shine yayi ganganci yayi abin da ba karatu ba idan ya tashi da safe ba tare da ya sani ba to ba zai ci komai ba kuma sai ya rama daya idan kuma ya tashi cikin dare yayi tambaya ko da bai ji sanarwa kai tsaye ba an gaya wa ko ya gani a rubuce to sai kulla niyyar sa a lokaci haka muka ce amma a yanzu ni dai ina da wannan fahimtar ba wani mai uzuri da zai ce wai kaza kaza babu babu dan duniya tana tafin hannun kowa na tabbatar bai da waya ba cikin daren ya gudu ya tambaya a hanya zai ga wani in dai ana gobe azumi ne za ka ga mutane cewa me ake ciki ne dangane da kaza ko ya kwankwasa a makocin sa tunda shi a sahabul kabu bacci ya ne kwankwasa ba ta yi ba fa in zama rawa ba masu baccin nake faɗa yawwa ga nan ana da sunan communication din da yawa ko yayi waya ko buɗe rediyo akwai gidajen rediyon da kwana suke ana yi gobe azumi to saboda haka ni gaskiya ina ganin nan mutum bai da dubi ya ce ai kaza kaza kaza wai mutum ya zai ce to ya tashi da niyyar ya kwanta da niyyar in an gani shikenan in ba a gani ba na kula ba yi wa Allah haka eh kwarai sojiyar distance kwarai kuwa wannan yi ne sojiyar distance an yi rabiya binti rubayya binti mu'awi rubayya rubayya ‘yan mu'awu. Ƙalar ta ce, Alkalar Nabi sallallahu Alaihi wasallam da da ta ajiyuwa ila tsoron amsari. Yin arwatu, annaba Alaihi sallallahu Alaihi ya aika wa birane na cikin garuruwan Madina, alƙariyoyi, ƙananan garuruwa, ya ce, Man asba a mukiran, duk wanda ya waye gari ya ci abinci ba da kima ba ya ce yau ne, ya cika ragowar bininsa, wa man asba a sa'iman wanda ya wari gari ko yana mai azumi bal ya so to ya gaba da azumi kana tace fa kunna nasumu ba daga ranar muka kasance muna azintar wannan rana goma ga wata lokacin yana wajibi wani sauwuru suriyana na kuma muna ta ƙananan ƴaƴan mu zurga azintar yin ƙananan yara wani da abu da rumun da'uba sannan har muna ciwo musu ƴan tsana ko muna ba muna tattaka musu ƴan tsana mina da ainihi ta auduga تكون الجبال كالعين المنفوس ko كالعين المنفوس shine auduga wanda take mai aiki kamar irin abin nan na rini ko ba gonan tsohuwa ai ka gaji iska take to haka ranar abin kiyama da za ka zuwa dura su koma duk girman dutsen uhud kal'ayin al-manfush za ka ga ya zama kamar barkonon tsohuwa aka iska za ka rika ɗiba to shine irin keji ne kawai keji sai su ba yara a nan da ya fi na hajar da ya zo ƙarƙashin wannan hadisin da ya zo yana magana a kan ɗan a cikin bulugul bara yace ya halatta kaga haramu ne ka ajiye gunki a gidan ka yace amma ya halatta ka je wa ƙarƙa ɗan tsana irin wannan ba keji ya halatta yace amma in ka balaga sai a kwaci ko bayan da suke yi a jami'o'i ba tsado budurwa na ko keji ta rukumo da haka wannan haramun ne abin ba ta na ba a mutu ne a yanzu to wannan ra'ayi ne kawai amma ba addini ne ya hana ba ra'ayi ne misali yin misali na gidan da yake da wani kaka tsantsan irin nasa shi ke nan ka fahimta da kyau ko ba laifi ne ba tun da dai ba wajibi bane biyo na ɗanan nan ko yawa to ka ga mutum da yi bakin babu za a ce bar wakila yana da wani abu da wanda ya shagaltar da shi ba ya sana ba wannan muna gaya ma abin da malamai suka ce shi ne ya nuna halaccin cewa ya halatta a bawa yarinya karama ya sana wanda bata balaga ba karama ai kaga dalili na biyu shine da kuma hadisin Aisha da shi ibn Hajar din ya kafa hujja ne hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda shine na lokacin da annabi ya shigo gida ya tada ya tana wata da doki tana karama amarya da kawayenta yana shigowa sai gan tana wasa akan duki to me me me buka bukai tana ta kaiwa ta komo sai ce amarya wannan kuma ba ta ce ai doki annabi shi ne ba annabi yace doki annabi ta ce kwarai ko yace har da buka bukai ta ce kwarai ko tana ta wasan ta sai rabu da ita aka ce annabi alaihi salatu ya kyale ne saboda ya nuna halaccin a lokacin ba ta fara al'ada ba tana fara al'ada ya ɗigo kakkanya shi ne ba da suka ce idan ba fara al'ada ba ya halatta ba ya mace irin wannan abubuwa shi ke nan to shi ne yake fari na baka a hadu to haka suna sa ƴaƴansu su rika azumi idan ɗaya daga cikin su ya kuka halatta hali da kai da yunwa a ɗaya na hudaka sai mu ba shi abincin kai ma shi ne ake cewa yara in ya faro sai a ce yayi rabi in ya fara kuka ka baki abu wannan ba ta kawo bace ka ce sai ya kai sai ya fara kuka ka ga ya ji wani geji to ba ya kai ka san tabiya san ka ai akwai wanda hadisi ne baya rabo da abu to sai ka rike mar awa awa awa biyu yau yayi awa biyu to jibi zai kara awa uku haka har ya mata har ajira ne haka magabata suke wa yayansu a yi ta matsawa da sun fara kuka ga shi dai an shekantar da su da abun wasa ya tsana amma da ya fara kuka domin yunwa ba ta da hankali to a bashi abin ce domin ba wajibi bane a kansa amma wannan abun da kai zaka samu lada kai mahaifi domin shi bai hawo bai zama wajibi a kansa ba kai ne ne lada saboda kai umarni da kyakkyawa an gane ko yawa dan wanda zai yi waye ne lada kai za a ba na umarni da kyakkyawa da shi hatta ya kuna inda islam har a je lokacin wato buɗe baki akwai wanda za a yi ta tafiya kaga har ya kai lokacin wani kuma ba zai iya kaiwa ba domin ba zai jure ba kamar mun kai karshen babu ko to wannan shi ne saboda haka wannan shi ne karshen babu inda za mu tsaya kamar yadda muka faɗa yau mun san ja hadisan ma da yawa mun tsaya a bari na sha za mu gaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu bayan sallah kuma kamar yadda muka faɗa duk satin nan muke rufe karatu kan gaba ɗaya abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muke kuskure Allah ya yi mana za mu yi za a yi tafsiri a wannan masallaci insha Allah ta'ala ba ranar da aka fara azumi ba wa shi gari saboda gurgan ɗabi'atan kowa da irin ɗabi'arsa ni ni a ɗabi'a da ran aka fara azumi to yana wani kowa da ɗabi'ar sa to saboda haka wace gari na Allah da za mu fara da la'asar kamar yadda aka saba awa ɗaya za mu yi muna ko Allah ko cikin sarki ya kai mu lafiya ya ba mu ikon wato abin da lokacin lafiya sannan akwai irin sunayen malami Abdullahi Aliyu Adida an kuma ne a yi kan a ina ji kamar da ke kamar ce koya ta turga ce ko turga ta dawo su ta ji na biyu ke nan da ce ta ji ne wuce ina ta zo magana na jaba dan na ji ba ta da dawo ana ta kai yan da suke biya to muna so Allah ko da shi ya wanda kuri da duniya Allah ka ko da shi ya yi da kai kuma duk manzo da kan da kalga mu gidan da ya Allah ya kan da dafa idan da mu da Allah ya ba mu cika da kyau da imani muna roƙon ubangiji da sunayen da jawawa da sifofin da wa'azuka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatun da na alkai hidima da yan uwa ke yi da dauki daji na karantukan mu na masallatai Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkai muna roƙon ubangiji da sunayen da jawawa da sifofin da wa'azuka iyayen mu suka rage suke da arayi Allah ya kara musu tsawon bana Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen da jawawa wannan ibada da za mu yi kara Allah ya sa mu je da lafiya Allah ka ba mu karfin gwiwa da zamu iya bauta maka ita da zai muna ba wa mu yi suna ta gawa kun to rayuwa da ake ciki na tsada tsari wuri Allah ka laka ba mana Allah ya ba mu sarki ka hore mana abubuwan da za mu aiwatar da shiga da cikin wannan wata muna ba wa mu yi suna ta gawa ɗan uwa da suke jarabawa ko suka zama Allah ka taimake su waɗanda wato kuma wa fara wa Allah ka yi ko da hannayen muna roƙon suna gaggawa da su da madaukaka akwai waɗanda suke cikin kunci na rayuwa akwai wani bawan Allah da yake da matsala ta gidan haya kamar yadda za mu fara karatu da gaya mu muna roƙon ubangiji Allah da wajen sarki ya baki mafita Allah da wajen sarki ya kore maka abin da zai sarki da wajen gidan hayarsa muna roƙon ubangiji da sunayen gaggawa wanda su kun sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya su da su da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gaza Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen ta shawarawa da tsohon da suka fata iyayen ma da ya kawo su da kai Allah ka ɗaukacin barci ya ƙara musu lafiya waɗanda suke raye waɗanda suka mutu kuma Allah ya daina da zama a kawo اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وجعل ولايتنا فيمن خافك وكلامك وأحبابك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar yadda muka faɗa insha Allah karatun mu na gobe shi ma za mu yi shi ma gobe za mu yi a wajen da